sati goma ga annabi ana fatiha ɗaya inna an zanna ɗaya ƙulu wallahu ƙafa uku talatin fati ƙafa uku magabatan mu da suka gabata iyayen mu maza da mata yan uwa musulmi maza da mata yara da manya suka gabata magabatan mu shehunan mu malaman mu na alqur'ani malaman mu na ilimi shugabannin mu na wannan gari baki ɗaya Allah gafarta musu اللهم لك السلام وقرانا وقبل رواهيم وإنا وأجدادنا وعلمائنا وأقربنا وجيراننا وغربائنا ومشايخنا وأولادنا ولمن صدقنا بالإيمان اللهم اغفر لهم وارحمنا بعدهم اللهم لا تهرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم خاشع بسم الله الرحمن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفرناك المستهزئين اللهم اعذنا من شر الأعداء وكيد الخائدين ومكر الماكرين ودور الظالمين وحسد الحاسدين ونفاق المنافقين وشر العشرات وأحسد المؤسدين وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله
وروى عن بعض الصحابة To, ya al'umman annabi Muhammadu, sallallahu Alaihi wasallam, muna cikin babi da yake mana bayanin haƙƙin iyaye a kan ‘ya'ya, wadda wannan babi ya shafi kowa ko bata ko namiji ko yaro ko babba. wanda manzo Allah ya ce haƙƙin abin Allah da bin iyaye baya ƙarewa sai ran da kai ma ka mutu. karka ce a yi baba ya rasu ko in na ta rasu ko kuma jasu ma ta rasu shi kenan ni ai mun rabu lafiya ba rabu lafiya ba sai ran da ka mutu Allah ya nufe mu da idar da wannan haƙƙi da yake kawo Malai ce an rawaito daga ɓangaren sahabbai a cikinsu wani ya ce, radiyallahu ta'ala anhu Yadda Allah tabbata gare shi, annahu qala shi ne yake cewa, ترك الدعاء للوالدين يضيق العيش To, yace barin addu'a ga iyaye, ya zama baka ma iyayenka addu'a, ko ba kya ma iyayenki addu'a, yana ƙuntata rayuwa, أن الوالد ma'ana yana tauye rayuwa ya sa mutum ya shiga wahala, أن ya الوالد shiga cikin ƙunci ga ɗa, idan ɗa baya ma iyaye addu'a. Kamar da muka yi ta bayani, in ga mutum yana shan wahala, abinci ya fi ƙarfin shi, sira ya fi ƙarfinsa, wallahi wallahi bai rabu da iyaye lafiya ba ya zamanto yana wasa da iyaye ka dinga cewa rariyan hannu rariyan rariyan wahala kenan ko ba rariyan hannu rariyan hannu shine in baka bi iyayenka ba amma duk wanda ya bi iyayensa suka rabu lafiya wallahi wallahi wallahi ba zai ce yaya zai yi ba ko me ya taso Allah zai maka to kaji a cikin sahabban manzon Allah yake cewa barin addu'a wa mahaifa iyaye yana tauye rayuwar mutum ma'ana yana jefa mutum a cikin wahala Duk wanda yaga yana shan wahala abinci ya fi ƙarfin shi sira ya fi ƙarfin shi yana wahala duk abin da ya taɓa ya lalace ka za ko wanda Allah ta ɗaura musu wannan ko duk sana'an da ya shiga zai ga ba riba zai ga wani ya zo yana yi yana samun alheri amma shi in ya zo sai ga wahala kawai zai sha yanzu ko kama kifi din nan sai ga wani ya zo fatsama yake yi sai ga ya haɗa kifi mai yawa rana ɗaya ko kai sai ka zo ka sa taru ka sa birgi ka sa akauji me ɗaya mara mama eh burin tuwo to eh haka ne ko na faɗa daidai to ka zo ka ji jefawa haka za ka cire shi wallahi wallahi iyaye su ne source ma'ana su ne tushen arzikin kowane ɗan adam in kana so ka zama cikin jin daɗin rayuwa ka yi rayuwa lafiya ka gama lafiya ka bi iyayenka ko ba ka da sana'a ba za ka sa hannu a kai ka ce wayo Allah ya zan yi ba Allah zai kawo maka hanyar da za ka ji daɗin rayuwarka amma wallahi duk sana'anka duk wani iya dabaranka in dai kana da matsala da iyayenka to kana cikin katon matsala Allah Allah ka samu ba da haƙƙin iyaye Allah ka samu rabu da su lafiya in sun riga mu ko mu ma Allah sa mu gama lafiya dan mu ma tana zuwa a gaban ka ma haifin ka gashi ya tafi a gaban ka ya tuman da ta haife ka ko ta haife ki ko ta rene ki ta ta koya ki a baya ta rike ki a hannu ta koya miki tafiya ta koya miki komai za su ga ta a kwanci ta zama gawa to wata rana ke ma haka zai zo kuma shi mutuwa duk dabara duk wani kauce-kaucen mutum wallahi sai ya mutu ina annabi muhammadu innaka mayitu fa innahum mayitun haka jama'a mu kula da iyaye mu je
وهل يمكنه أن يرجيهما بعد وفاتهما؟
yace shin zai yi ga mutum ya nemi yardan iyayensa bayan sun koma ga Allah ba sa raye zai iya akwai hanyar da zai bi ma'ana ya nemi yarda a wurinsu قيل له بلى sai aka ce da shi eh akwai hanya ارجيهما بثلاثة أشياء.
za ka nemi yardan iyayenka ta hanya guda uku jama'a sai mu sa kan ne mu ji ba domin akwai wanda suka bi da iyayen ba daɗi uban ya rasu ko uwar ta rasu kuma an an rabu ba ba rabu wanda ya kamata ba to ga hanya guda uku da za ka bi ka samu yardan iyayenka bayan sun koma ga Allah duk mutumin da ya ci- a- ya yi sa'a da mahaifinsa da gyatuma aka rabu suna Allah maka albarka ko suna Allah ya miki albarka ki gode Allah ko kuma ka gode Allah ku ce alhamdulillah jama'a za ka cewa alhamdulillah za ka cewa alhamdulillah wallahi da yawa akwai wanda an rabu rabuwa ba daɗi to idan hakan ta faru ga hanya guda uku mu je أولها na farko أن يكون الولد صالحا da farko ana so kai din inda kana wani abin banza to ka gyara ka canja ka zama mutumin kirki yanzu misali yaran masu wannan shaɗanan nan masu kashe-kashen nan da harba-harban nan in kana jin kana cikin irin wannan abin to ka canja ka ka zama mana kirki ka canja rayuwa ai mutum na canja ko kar ka ce wai sai Allah ya ce da ni ko wala ya kula ta ya dini Allah ba inna hu bi من علامته ya mutu shiqai eh kar ka ce wai sai Allah ya shirye da ni a me zai maka ya yi ka ya baka hankali ga ido ya maka alam la ja'allahu aynaini wa lisanan wa shafataini ya maka lebe ya ma ido ya maka kunne ya ma kafa ya maka hannu ya maka ciki duk abin da ya kamata Allah ya yi bai maka ba bayan wannan kuma ya baka babban ni'ima shine hankali ko baka yawo a juji ko ce baka yawo a juji jama'a Allah ba ma ganin da yawa suna yawo a juji mun fi su ne haka Allah ya ga dama da su kuma da yawa ka ga yana kwanciya a asibiti ko zama zai iya yi kai din mai saba Allah ya baka lafiya da yawa za ka ga wani ga lafiyan ga komai amma kuma kafiri ne bai imani da Allah ba kai kuma Allah ya maka ni'ima kai musulmi ne da kai imani da Allah kai imani da manzon Allah kana sallah kana yin azumi kuma ka kiyaye duk dokokin da Allah ya ce a kiyaye baka zina baka shan giya baka fata duk wani abubuwan da Allah ya hana daidai gwargwado ka bari ai sai a gode Allah ko zaka shirya Allah ne mai shirya amma ai ya aiko mana annabi Muhammadu ko karewa kenan a kuntum ala tafa hubratin minan nari fa an qadakum minha ta ka da farko in kana neman iyayenka ko rabu ba daɗi suna kabari su yafe maka su yarda da kai to ka canja rayuwa abin da kake na banza ɗin nan ka canja ka dawo mutumin kirki ko kuma ki canja da ba kya ji kina abubuwa na shaɗana ba kya sallah kina biye-biyen banza a waje ke dai kawai ba da kirki ba ne akwai irin suna nan ko eh ta riga ta gan fitsararriya to ki canja rayuwa ki canja ki dawo na kirki irin abin da kuke a cikin a cikin tiktok din nan ku daina ki dawo ki canja rayuwa ki zama na kirki ki dinga shigar mutanen kirki har ka dinga sa irin wandon nan da mata suke sakawa bai sunan shi irin mai haɗa da mai ɗame da ke sunan eh cikin tais ko wannan shi ne ba cikin tais ga wata wallahi shi ya saka ta yawa a gari ga shi kana kallon cinyarta ga shi nan ga shi komai sai ga mayafin mata ɗaga shi haka ta zuba shi a wuyarta haka ga bayanta ga shi nan suna nan wata ma don iya yi suke yi don a yi magana ne haka ne ko? ka ga wata kamar kamar tsirara ta sa wani ɗanƙanin riga shi cinyoyinta nan duk da shi a waje inda za ka sunkuya abin ba kyau tana yawo haka na kwanakin baya a lagos aka samu samari da bulala zuwa zo ka sa irin wannan da bulala kawai duka sai wasa suka ratsu ai da Allah zai taimake mu Allah ya turo mala'iku su dinga bi layi layi kowa daga wani kirki Allah ko mala Allah duk yanda ake yin nan za a daina a kira sallah mutane suna zama suna suna hiran banza sai kowa shiga masallaci to ga ga musta malaika musta malaika la ya sunna la ma ma amaran go bai fa aluna ma yumaruna kuma malaiku su dinga yawo hotel hotel duk wanda aka samu matar banza ko mijin banza dala akwai wani zai nuna akwai duk abubuwan da Allah ya hada nan inda Allah ya turo malaiku su bi cikin jama'a ba za a yi ba da aka jama'a mu kiyaye babban hatsari da farko shine ka kiyaye a canja a dawo mutumin kirki Allah ka saka mu iyayen a ce sun yi kokari ba wanda zai zage mu da yanzu ba shan giya ba neman matan banza ba duk wani abubuwa sai dai abin da ba a rasa ba amma dai a ce mutum ya zama tantiri wanda shi kansa ya san shi ba na kirki ba ne kaga duka Allah ya kiyaye ya musulmi ko yanzu duk wanda ya gansu a nan ai mutumin kirki ne Allah ka saka mu iyayenmu Allah ka ji kansu Allah ka nawara kabarinsu Allah ka saka musu da gidan aljanna iyayen sun yi aiki sun yi aiki sun yi aiki in ka tsaya ka tona irin wahalar da jasumanka ta sha mahaifinka ya sha ka zama yadda ka ka zama dinnan wallahi wallahi in an ce ka biya su ba za ka iya ba ba za ka iya ba Allah ka saka musu da alkhairi
لأنه لا يكون شيء أحب إليهما من سلاهما kagan ita domin iyaye ba abin da ya fi soyuwa iyaye suka fi so kamar a ce ɗansu ya gyaru ya zama na kirki lala jama'a wa yake so ɗansu lalace akwai ba wanda ya so a ce ɗansa gashi ya zama tantiri ya zama mutumin banza ko yana shaye-shaye ya zama dai ba na kirki ba ba wanda yake son wannan kowa yana so a ce ɗansa ya fi kowa a duniya Allah ka saka wa iyayenmu to yadda yadda suke raye suke so ka zama na kirki bayan sun koma ga Allah ma suna kabari suna son haka don ya don za su ga alama ta hanyar kawo musu bonanzan aiki da kake yi kana aika musu da shi lahira eh ana jama'a yanzu ko a rayuwar nan yanzu azumin nan masu yaya ba suna ganin sako daga wurin yayansu ba wani yana Lagos wani yana Abuja wani yana Kano wani yana Sokoto wani yana wani wuri da wani da azumin nan zai aiko da kuɗi ce a sai shinkafa ko a sai kayan kayan shayi ba ko ya ce gashi a sai ganuwa a raba wa iyayensa ko ya ce gashi a sai yadudduka shaddodi a raba wa iyayensa maza ba ana yi ba jama ana yi ba kaga da Allah in suka aiko ba yana zuwa ba akwai wanda na gani kuɗi ma kuɗi ba sai ta aiko da kuɗi sai abu danginta gaba ɗaya a cikin watan nan mai dubu goma mai dubu hamsin mai dubu ɗari ma ta da take zuwa bi a babba su ɗaya mace ne tsara jama'a waye bai rufe wannan ba da ce kai kenan kullum kana kana cd bishop kana neman ciyaman ɗan bauchi a zuwa sa baki ko ko ba ka bane ma mu yi ƙoƙari yan uwa mu gyara ka ji shar'i da farko yadda kake da suke raye suke so ka zama yaron kirki to in sun mutu ma haka ne Allah ka saka mu iyayen mu je wasani na biyu an yi jira rabatun ma ya sada zumunci da makusantan su ƴan uwan iyayenka a jiri ƙarihi ma da kuma abokanai abokan babanka da ƙawayen gyatuma duk wanda ka san wannan aminiyan gyatumanka ne to ka dinga bin su bayan iyayen sun koma ga Allah in suka ce Allah baka albarka to kaman gyatuman su baka- Allah baka albarka in kuma mahaifi ne abokanansa da ka sani aminansa ka dinga kula da su in ka je suka sa maka albarka to kamar mahaifinka ne ya ce Allah maka albarka wani na shar'i na na biyu ana so ka kula da abokanan iyaye ana bayar da goyon wa yawa a cikin mu na akwa- akwai wanda ba- bai da abokanan iyaye babu kowa da ka gan shi ne ya san aminan iyayensa in kuma duka sun koma ga don akwai wanda yake wayewa gari da ƴan uwan uban da ƴan uwan uwan duk sun koma ga Allah to wannan kuma sai ka rungume su jifari
wasalisu na uku an yi tsagajira lau ma wai da ku lau ma ka ringa nema ma iyayenka gafara kullum wai da biku a kuma ka ringa yin addu'a kuma ka ringa yin sadaka ka zo ka samu ko wani malami aka maka lawa wannan amma iyaye na addu'a ko yayi ko kar yayi Allah zai kai musu ladan an musu addu'a ko kuma ka sayi ruwa ka zuba a masallaci ko ka saya ruwa ka ba wani bawan Allah ko kuma ka sa a yi abinci a yi abinci mai kyau ko shinkafa ko tuwon shinkafa ko tuwo na- na na hatsi ko ka sai nama mai kyau ko kaza din nan a gyara in an yi abincin ko ko kifi ɗanye ka nemo doya a yi sakwara a zuzzuba a kwano ka bi bayin Allah ka ba su da niyyar ladan Allah ya kai ga iyayenka Allah zai kai musu ko kuma ka nemi zani ka ɗinka zani mai kyau ka nemi wasu dattijiya ka ba ta ka ce in na gashi da niyyar ladan Allah ya kai ga iyayena Allah zai kai musu ko kuma ka nemi wani shadda ko yadi mai kyau ka ɗinka ka bayar da niyyar Allah ya kai ga mahaifinka Allah zai kai musu Allah ka ji ɗan iyayen jama'a mu kula da yi wa iyaye addu'a mu kula da yi ma iyaye addu'a in kana ma iyayenka addu'a wallahi wallahi ba za ka ce yaya za ka yi ba za ka ga rayuwarka ma ya canja Allah ba ta mana na makaramaka Allah kamar yadda ake mana umarni mu yi musu addu'a din nan na makaramaka su ma daga can suna yi mana addu'a suna addu'a kan maka Allah wallahi suna addu'a mala duk yayin da suka a kai sai sun sa maka albarka kuma zai biyo eh domin tsakanin mu da su malam ba nisa ba tsakanin mu da iyayen ba wani nisa bane in Allah ya ga yana don za a ga su yanzu yanzu nan Allah Allah Allah Allah ka saka musu da alkhairi eh wajen-
وروي العلاء Allah ya rawaita hadisi من عبد الرحمن dan Abdurrahman عن أبيه shi kuma daga wurin babansa أن أبا هريرة shi يثنى kuma على daga wurin Abu Huraira yardan Allah ta'ala su tabbata gare shi sahabin manzon Allah صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال annabi ya ce إذا مات ابن آدم to in dan adam ya rasu انقطع عمله إلا من ثلاث to aikinsa gaba ɗaya yana yankewa eh da da mutum ya mutu ya cika to duk wani aikin ibada kuma an yi closing ai an yi split din account kenan eh ba shiga ba fita ina ba an bayyana mu ko ala wani yawo da ke tsokanin bawan Allah da Allah Allah ku nemi yawo da Allah dan waye Allah sauka to maza Allah ya ce sai dai ayyuka guda uku eh sai dai ayyuka guda uku to ina jin hankalin yaron da yake wannan tsiyan nan ya mai da hankali duniya ne fa duniya ne kaga wani kana ganin shi baka- kana gaban wani tagagare Ka- ka- a wannan ka ji tsoron Allah baka san kowa ne ne ba mun sha ba ku kisa ko hadiru alaihi salam hadiru wani lokaci yana zaune sai ga wani bawan Allah yana bara ina cewa zai ba mu saboda Allah wa zai ba mu sa- saboda annabi hadiru yana zaune ba komai a hannun shi to tun da an ce saboda Allah saboda annabi sai ce mai baran bawan Allah na baka kai na kai ni kasuwa ka sai da ni kudin ka je ka biya bukatan gabanka ya ba da kai saboda wa saboda Allah da manzon Allah kenan yadda su hadiru suka je kasuwa bai san kowaye ba haka zo wani zai sai hadiru hadiru yana alamar tsoho ne haka don annabi hadiru yana nan har yanzu a rayu har yanzu kuma ba ba sigar da baya juyawa ina iya zama yaro ina iya zama saurayi ina iya zama tsoho ina iya zama tsaka tsaki ina iya zama bakin mutum ina iya zama farin mutum ba ba inda bai juyawa annabawa ne suke rayu su hudu ne annabawa suna nan a rayu har yanzu guda biyu suna kan tudu guda biyu kuma suna bin bakin kogi na kan tudu tsun su ne annabi Ilyas yana nan a rayu manzon Allah ya gan shi akwai Anas bin Malik shi ma ya ga ya ga ya ga annabi Ilyas ya gan shi don suna wucewa ne da manzon Allah sai sai suna jin tasbihi a cikin wani kogo haka sai manzo Allah ya ce Anas bin Malik je ka ga waye a cikin gogon nan annabi ya sani amma yana so Anas ne ya rabauta sai ne leka sai ga wani mutum ne dogo in garma gashin kansa ya zuba har baya fari fat gemun sama ya sauka har kirjinsa nan fari fat sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah annabi Ilyas sai juyo yace amma anta min ashabi Muhammad ita kai mai sallaman nan ba shakka kana cikin sahabban annabi Muhammadu ne to muka aini Allah ya ba mu sallama mu al'umma manzon Allah dai kuwa ne na aljanna aka ba mu saba da cikin daga nan duniya saboda in mun ji aljanna kar mu sha wahala shine zai so mu na aljanna wa idza huyitum bi sayyatin fa yubi ahsana minha aw rudwa shine zai so da Allah ya ba mu kika ya fito sai ya ce in ka je ka ga ka karanta man gaisuwa wurin shugaban halitta annabi Muhammad sai ce eh fitan zan duba kama ga shi zai zo suka wuce tare da manzon Allah da suka zo annabi ya koma gefe shi da Iliya suka yi bandanu irin nasu na na manya shi Anas din yana gefe yace bayan sun gama sai annabi ce Anas zai mu ci abinci yasa har yana mala ina ma sahabbai wato kaman magana na godiya wa Allah ba gori ba ina ce shi kaɗai ne wanda ya ci- ya ci abinci da annabawa guda biyu ita da ya matso kusa sai ga shi Ilyas ya daga ido ya kalli sama sai sai sai sai ga wani wani wani abu na zuwa kaman kaman girgije haka ina zuwa da ya zo gaban su ne na fasa sai sai ga katon faranti na abinci abinci kala kala amma ba irin da duniya ba yace ya sa hannu suka ci abinci da manzon Allah da annabi Ilyas bayan sun ci abinci sun gama kuma annabi Ilyas ya yi masa addu'a ce suna kallon Ilyasun ina haurawa yana tafiya har ya bace ina nan a rayu har yanzu a duniya in kana da tafsirin sawi a cikin suratul yaqin eh in ka shiga ciki zaka samu maganar annabi Ilyas din ka buru zaka samu wannan kisa to annabi Ilyas yana rayu akwai a shi hadiru yana rayi akwai kuma to dama su su biyu ne suka rage amma guda biyu suna sama akwai annabi idrisa akwai kuma annabi isa su wayannan suna sama ne abinsu amma wayannan guda biyu ɗaya na tudu ɗaya kuma na bin bakin kogi shi annabi hadiru duk inda ruwa yake a nan yake shi amma yanzu haka ba muna watan rana ko yanzu haka suna nan a a makka yanzu ana kama watan azumi za su kuma su haɗu kuma su je su- su zauna a abin nan a haramin makka in sun gama kuma su je su ziyarci manzon Allah in azumi ya ƙare sai kuma kowa ya koma wurin zamansa ba za su haɗu ba kuma sai watan watan zulhijja ya kama sai kuma su sake dawowa kuma su yi aikin haji to aka gama aikin haji kuma sai su koma kuma sai kuma baɗi kuma suna nan a raye ko da ke wasu malamai sun ce hadarin ba annabi ba ne amma dai qur'ani dai ya ce fa waje da abdan abun nan abdan min ibadina ko ah fa waje da abdan min ibadina ko wa allamnahu min ladunna ilma to shi Hadiru yana nan to da ya sai da kansa shi wanda ya saye shi sai ce ko baba aikin da zaka mun ina son ka ringa mun gadi a kofar gida saboda ba zuwa ni ma na ban nan duk wanda ya zo zaka faɗa min wane ya zo kun da girma ya kama ka kenan sai ya kawo su kofan gida to akwai fili a kofan a gaban gidan haka akwai duwatsu manya manya a ciki sai cewa haliru shi bai san haliru bane sai ce baba ka ka zauna ina zuwa zan je in kira masu aiki ina so filin nan za a zuwa tattare min wannan duwatsun nan ina so zan yi gine gine ne a nan zan zan gina ɗakuna sai haliru ya ce masa kamar wani irin aiki kake so a maka sai ce eh baba wato ina so in an cire in an cire duwatsun nan kaza za a mun kaza nan za a mun kaza ya nuna mishi ce to ina zuwa wanda ya kira masu aiki ya tafi ina tafiya annabi hajaru malam nan da na gigima duwatsun ya kai can bayan gari ya je asibiti a cikin lokaci ɗan ɗari ita da gini kafin kafin ka ce wani abu an gama gini a'a mai gida ya dawo sai ya ta dube dube ya gane abin kasa gidan abin gane gidan yanzu kan tsammanin iyayenmu da da za ta bar su dawo duniya yanzu za su gane gidajen su za su gane yawanci ba za su gane ba mara yanzu mai gadin nan mai gadi din nan wanda yake dan shekara shekara arba'in zuwa sama in aka ce mishi za a yi zo a yi gini akan kan faɗin nan kuma mota zai zo ya wuce haka ya tafi ai ba zai yadda ba ko zai yadda amma yaran mu nan yan shekara tara zuwa goma sha biyar shekara ashirin talatin ma ba su san da ya faru a wurin ba halin wurin nan da kashi ko ƙazanta a wurin nan ba ya kai sa wannan wurin ba zai gasa iri iri ba amma ga shi yanzu gidaje ne a kai har ma ana kwana har da hayayya ba ko ita nan sai sai Allah bai ce a bawan Allah zo mana ga ni nan ni ne ayi ni ne bawanka to ga gidanka nan a a ya zo yana ta mamaki ya ga lalle gidan shi ne sai ya fada a sai ce da cido kamar aikin gafara ka yi haƙuri ba san kai bane ta ce a ba komai ni ne halin mai bara ne ya zo yana bara ni kuma ban da abin da zan ba shi na ba shi kai na sai da ni ce baba na yanta ka saboda Allah ya ce a'a yace na yanta ka yanta ne yace to shikenan ya musu addu'a ya tafi abin shi to wulakanta irin wa'annan baka san wanda zaka wulakanta ba ina fata na fahimta na ko yawwa ko ga mutum ma haukaci ko ga mutum wani iri kana ganin kai a wurin kana ganin kafi shi kuma a wurin Allah ya fi ka nan a Kano wannan musulmi Ibrahim radiyallahu anhu wani lokaci ya sauka a airport zai je za an zo da mota an dauke shi za a kai shi abun nan fadar sarki da dama nan ne mafarkinsa akwai wani mahaukaci yana wani shakale tale wani ran da bawo ne haka din na hanyar zuwa gidan sarki ya fi shekara arba'in suka ce a wurin a a nan ike zaune rana akan shi ke karewa ruwan sama akan shi ke karewa a nan ike abin shi ba ruwan shi da kowa mahaukaci ne tukur sai ibrahim ana zuwa ne ne wurin kawai sai sai a tsaye da mota sai aka bude kofa sai sai ya fito sai da faru wannan mahaukaci mahaukacin nan yana hango sai ibrahim ya zo da gudu suka rungume juna suka rungume yana dama a nan kake ai abin nake wato Allah kaɗai san ina suke haɗuwa kar ka rena wani kar ganin Allah ya baka ilimi ko ya baka kuɗi ko ya baka lafiya ko ya baka wani ni'ima ka wulaƙanta wani baka san baka san niman da Allah ya mishi ina magana kan wannan bawan Allah ne yanzu bawan Allah nan ba ba ba bane in ya murme ko amma ku duba yaƙi yaƙi kowa na shi an zo ma ɗauke shi a nan an tafi da shi isa ta dawowa ya kamata mu rinka wulakanta shi ya kamata mu bari a wulakanta shi haka ina kiran jama'a da Allah duk kun ga wani yaro ya mutu wani abu, kar a kyale yaron da Allah Allah shi bai da lafiya amma mu dinga wani ai yaran mu suna irin wannan yana amfani shi ba ka san irin ni'iman da Allah ya yi mutum ba yanzu wancan da ya wulakanta hadiru da shiga bala'i ba ba ya shiga ba shi shi sai Ibrahim bai wuna mutane karama a nan ba baka san baka san wani iri ne mutum yake ba kar ka dinga rena mutane sai ka je ka rena bala'i kar ka dinga cewa kai kowa za a gaya musu maganan banza akwai wanda in ka musu maganan banza billahi la zani wala ka shiga bala'i akwai wanda in ka zage su kai ba rashin kunya za ka haɗu da masiba ku dinga ne ya jama'a duk wanda yake mara kunya ne zai gama rayuwa lafiya duk mara kunya namiji ko mace ba sa gama rayuwa lafiya haka dai ka taɓa wanda Allah ba zai barka ba haka da Allah jama'a mu dinga kiyaye wa kanmu mu je na wulakanta bayin Allah ko namiji ko mace baka san ni baka san bai wanda Allah ya ba mutum ba ko in mutum ya danka ya tsuguna yana ga shi kai ka tsuguna in wani abu ya gani a wurin ka shi ma yana da wani abin da baka da shi wataƙila ya fi ka shekaru shekaru banza ne wataƙila ya fi ka tsawo tsawo banza ne in wani fitsari abin banza ne in ji hausawa me gaban hausan to mu daina wulaƙanta ‘yan uwa jama'a mu daina wulaƙanta mutane kanka je ka wulaƙanto da kanka bala'i kuma wallahi tallahi shehu na gama baitawa da wannan wannan mahaukaci aka kai shehu masauki sauran jama'a aka dawo da gudu aka zo daga ranar har yau ba ƙara ganin shi ba kuma akwai imamu junais imamu junais a zamaninsa ana ce wali wali wali ne makocinsa irin masu izgilancin nan kasan mutane Allah ya kan musu baiwa a gari amma ba sa sani ba sa sani yanzu ga shi ɗaya rudin nan in ka je mutanen bai sai zaka zan zaji suke yi yanzu sai nan ba a zage shi ba inda ma ba a zage shi ba yanzu kudin nan ba zagin mu yanzu karatun nan ni da malam inda za a je a ɗauko mu ne a wani gari nawa za a biya yanzu ba kungiyoyi masu maulidin nan in za su kawo malami jos kawai zai zo awa biyu ne ko awa ɗaya zai musu nawa muke kashewa dala jama'a za a tura musu abin da zai bawa zai bawa iyali da abin da zai zuba mai in yana da mota in bai da mota kuma a tura mota je ya ɗauko shi kafin ma a je ɗin sai an je an nemi izinin shigo za a kai musu ziyara a sayi doya ne a sayi shinkafa ne da kifi a je wai an je tambaya amma ga malaman ku na gari kuna wahala da ku ku sunan ku da auren ku da komai kuna zage su kuna wulakanta su wanda malami je awa ɗaya zai zo ya ko awa biyu kuma in ya zo ba zai faɗa maka wani sabon karatu ba mai ne sai da rayu kawai duk abin da ka saba ji yanzu duk wanda zai ce malamin musa dai in kana jin karatu a musa ka dinga jin kaman kaman tatsuniya don duk abin da ya kamata faɗa waɗannan manyan sun faɗa mana ko ba faɗa wajen ma to amma wannan za a kawo malami guda nawa ta kace ba to ina za ku ɗauko malami ne ku zo ku ajiye shi ku ba shi wurin zama ku hurɗin shi buɗe bakin sa in zai gama ya koma kayan sallan iyalansa kayan sallan shi da abin sallama nawa za ku ba shi wata guda da Allah nawa za a ba shi jama'a to amma Allah sai ya mutane baiwa ba sa gani yanzu da ni da malam ba wanda san muna ci ba ma ci oho idan ka zo kawai ka zo ka zauna ka ji abin da ka ji kawai ka tashi ka tafi abinka da su zuwa mun yi suhur ba mu yi ba oho da magariba mun yi buɗe baki ba mu yi ba oho ko muna karatun fi sabilin layi duk karatun da ake yi a wannan wuri bai kasan kowa karatu da wanda ake saboda Allah ko ba wannan karatu ya mutu ka ɗari su ce ba sun samu karatun ne Allah duk an ce malam Mahmuda Allah ya gafarta masa da sauran mun yasa gabata Allah ya gafarta mu to shi wannan shehu Junaidu a anguwan wani yana ta ƙarya ne ta ina wani ne zama wali ya zo zai shiga masallaci kawai sai zai gaban shi tsaya na ji ana ce kai wali ne ko ta ina zaka zama waliyin Allah sai ya sa yana ƙwarya tura shehu Junaidu sai ya sa hannu haka sai dan dafa shaka kawai sai ji ana tafiya da shi ina ji kawai ta ana tafiya da shi kawai bai san ina ake tafiya da shi ba can sai zuci an jefar da shi a wani wuri da ya buɗe ido sai ga ko ina daji ne ba gari kusa ba hanya ma ya tashi ya ce na taɓo bala'i to sai da ya kwana biyu sai da ya kwana biyu a wannan wurin sai ‘ya'yan kyafe ke ɗan tsinka haka ya ci ga kuma ruwa na gangara ɗiba ya sha a nan bayan kwana biyu can sai ga wani abu na zuwa daga nesa kamar tsuntsu haka yana zuwa yana zuwa sai ga ashe mutum ne ya zo kusa da shi sai ce kai wannan mutum ne ko aljan ya ce ni mutum ne me kawo ka nan ya ce kaji kaji kaji kaji abin da ya faru me sunan shi lokacin naka ya ce imamu junaid ya ce imamu junaid shi ka taba ya ce ka yi sa'a da tun kuɗe ka yi da ka tafi kenan har abada amma da ba ka yi shi za ka ajiye ka ana ita ka san rabonka da garinku daga nan zuwa garinku tafiyan kwana nawa ne ce ita ba sani ba daga nan zuwa garinku tafiyan shekara biyu ne Sama tun da tun da dafa ka yi zo mu je shi wani ɗan musulma waliyin Allah ne kama hannu ta zo ka ga hanya na sai wani musu wani hanya su yi hanya ki bi wannan hanya kar kai kwana in ka tafi gaba za ka hangi wani babban masallaci a wani ƙasan fili to wannan masallacin duk wani waliyin Allah da Allah ya zaɓa a nan suke sallar juma kuma shi wannan junaidu shi ne limamin masallacin amma in ka je kar ka shiga ka tsaya a bakin ciyawa in kanka ciyawan kuma za ka ƙara gaba ni ba ruwana in kana bakin ciyawan za ka hange shi bayan bayan an cika mafi za shi ya fito zai shiga karka musu magana sai ka bari sai an gama sallar juma'a din suna fita in ka ga ya fito to baza kafin kafin ya kai ga ciyawa don yana kaiwa ciyawa za ka neme shi ka rasa kafin ya je ka ciyawa baza ka je ka faɗi ka ce na tuba ga Allah ba gare shi ba ka ce na tuba ga Allah ka ce na gode na gode na gode ya biyo hanyar ko sai ga masallacin ya zo ya tsaya yana kallon ina gani kuma su fito daga cikin daji suna shiga kowa ya zo ya shiga kowa ya zo ya shiga aka cika masallaci tam tam an jima sai ga makocin shi nan da ke ganin ba kowa bane asan mutane kuna raina mutane mala musamman ba ka da kuɗi wani ya ganin kamar kai ba jo me wannan in kai malami ne kamar tukun mutu mana ai ko an maka tuk ko ba maka tuk ba sunanka me kullu nafsin kuma innaka mayyitun aka mutu yake ne tsaya ya fi shawaran da wannan ibadi ana gama sallah ko suna fitowa sai ga imamu junaidi ya fito yana tafiya sai da fada gaban shi mun tuba ga Allah sai daga ido ya kalle shi shi ba koyi magana ya kare dama kowanne ya masu yafiya ne sai shi kawo hannunka ya rike shi to rufa idanka da ya rufe sai sai buɗe idanka sai ga sa kofar gida ce to shiga gida tun daga ranar tun daga ranar ba imamu junaidu ba bai sake kallon kowa da kallon banza ba kar ka dinga wulaƙantar mutane kar kuma ka dinga kasa mutane magana ka dinga kiyayewa rayuwa yana da matsaloli iri-iri ala suka ce to sai dawo ya zama almajirin imamu junaidu shi ma bai bar duniya ba sai da ya zama waliyi shi ma da aka zama wannan da kiyayewa da Allah mu daina gani ana wulakanta mutane muna kallon yaran eh Allah ya bamu albarkarsa don ba ba lallai ne mu muna matsayin da yake mu musulunci ba yanzu yawancin mu nan muna musulunci saboda mun samu iyayen mu ne jama'a ko ba haka bane ko karatun nan ba duk mutane iyaye mu suna kai bane gar tsile ba mamaki ba za mu karatun ba to ba ku duba inda ya fito ya fito can da rubu ne cikin iyamur ne ba gaba da baya amma duk wanda ya taso ɗan shekara hamsin da ya gan a garin nan ne ba dukkan mu nan mun ne ba su lokacin da ya zo garin nan ba na tashi ne na gan shi ma tun da ina ina da ƙarfin shi da samartakan shi yake cikin mu kuma duk inda za mu je yana tare da mu har duka wannan yana yi ba yana cikin gashiran mu ba kuma su ma gashiru amma yara ku zo kuna wulakanta shi haka ina amfani shi da shi da marigayi umaru gajere Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa wanda kafin ya bar duniya har maulidi ma yana kira ko eh a ba su wuri wajen ya ce sai da aka yi ruwa ciyawa ta fito ko a ci dariya lokacin da ya rasu lokacin sai yana raye yan uwansu su sun zo daga can garin su iguma ne wansa babban ɗan sanda ne suka zo suka ce su sun zo su mana godiya su ma su sai godiya rukun da aka ma ɗan uwansu ko ba su ce a kai gawan ba ana aka musu komai ba jama'a mu dinga kiyayewa kar mu dinga wulakanta irin waɗannan bayan Allah akan waɗannan sai Allah ya mana wani bala'i an zo wanda sai kuma an tafi da shi amma haka yayi isu ya gudo ya dawo cikin mu da Allah ina roƙon jama'a in kun ga wani yaro na musu abin nan kar a bar yaron da Allah Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sa mu gama lafiya mu je na farko sadaka bai gudana ko kuma ilimi wanda aka koyar ana amfani da shi yanzu malamanmu yanzu aka malam an tashe su eh an tashe su malamanmu na ƙur'ani din nan da malamanmu na ilimi da iyayenmu duk wanda ya nuna an tashi iyayensa an tashi jatumanka an tashi mahaifinka a ce ku je ku je ga ɗauku gaji za a da an nuna su suna kallon mu nan kwarai da gaske wani ɗan kuwa ne ya je wurin jin maganan Allah da manzon Allah idan mun gama mun tashi ladan da aka ba mu haka su ma za a ɗauka su ma a kai musu haka ana so jama'a mu kula mu dinga yin addu'a wa iyayen mu dinga yin aikin alkhairi ko ka ce Allah ya ji kansu ko baka faɗa ba in dai kai aikin alkhairi Allah zai kai muku Allah ka saka mu iyayen mu Allah ka ji kansu mu je ko kuma mutum ya bar ɗa mutumin kirki yana masa addu'a ɗan na maka addu'a to ɗan nan baka gyara ba ta ina zai zama na kirki har ya maka addu'a za ka zama mu gyara ‘ya'yanmu mu tsaya mu kula da haƙƙin ‘ya'yanmu abincinsu abin shansu iliminsu komai nasu haƙƙi ne a wuya kai uba a nan ina magana da iyaye kaga wani sai tsabagen haihuwa ya'ya rututu amma ba tarbiya ba tarbiya bai san cin su ba bai san shan su ba bai san ilimin su ba ba abin da ya dame shi wani ma ya rasu ya kwana biyar a waje uban bai san ma yana gida ko baya gida ba wata ma ya mace ne sai ta kai ƙarfe goma sha biyun dare a waje shi na nan a gida yana numfaɗi da ina ina mun shari ko ba kamar yadda ba to wannan uba ne wannan wani to ya annabi Muhammad ya ce mu yi aure dan ma ya yafa zai yi alfahari da da yawan al'umma annabi zai alfahari da yan kunni ko zai alfahari da yan wuyi ne ko yan colorado ko yan kodin annabi zai yi alfahari da ƴaƴa na kirki ne da haihuwar yoyoyo gara ne da ɗaya kwakwara in ji iyayen mawasa ko amma yanzu mutum malam sai dai neman neman magani kullum wuce nan kullum maganin gyaran gida ko maganin ɓata gida in an gama tallan magani a fati typhoid maganin malaria maganin ofa sai ya zama malam yala jima malam ba ku sa labure zai tambaye su maganin ofa ne ko maganin malaria ko maganin ofa mai tambaye shi yake wai gyara gida ɓata gida dai ɓata gida ba ba gyara gida ba in dai za ka haifi ɗa ba za ka yi tarbiyya su ba to haihuwar ka bai da amfani in dai za ka haifi ɗa ka bar shi ya addabe ka ya addabi gida ya addabi unguwa ya addabi gari wanda ba ka haife shi ba ana irin waɗannan yara suke wani abubuwa a wurin da kwalabe da abubuwa waɗannan yara waɗannan za ka basu a duniya Allah shirye su Allah ya shirye su ba za mu faduwar banza ba Allah ya shirye su kuma yan bangan mu Allah ya saka muku da alkhairi yan shara yan sandan mu DSS Ciyaman dan Bauchi da sauran wanda suka sa hannu cikin wannan al'amari jiya muka samu natsuwa Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya ku gashi yau ma wurin tsik Allah ya saka muku da alkhairi yan agajin mu Allah ya saka muku da alkhairi tsakanin mu da ku addu'a ba zai kare ba domin muna bukatar irin wannan wuri a samu natsuwa ne mu zo mu ji maganan Allah mu ji maganan manzon Allah to amma wuri ba wurin fati ba ba wurin wani ke dana ba ba ku zo ku zama ba inda za ku tada hukuma sai a wurin da ake maganan Allah da da manzon Allah yaya mutum zai kare lafiya kuma ku musulmai ne ba ƴaƴan kafirai ba ne kuma duk kuɗin da ƴaƴanmu ne jikokinmu ne domin ba ruwa a kama su ka zo za ka ga duk duk sun sun tafe ka kuma yara ne ƙanana yan shekaru ɗan goma sha ɗaya sha biyu ba wanda ya kashe kara ashirin a cikinsu Allah ka saka mu ƴan banganmu da ƴan shara da jami'an tsaronmu ƴan sandanmu abin da ƴan agaji Allah ka saka musu alheri da kun ji ana maganar ɗa na kirki ɗa mai alkhairi wanda zai ma iyaye addu'a Mu ji.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم to an karɓo hadisi daga bakin manzon Allah أنه قال annabi ya ce لأن أرى من كان يسل أباك لا أن أرى ألا تقرأ من كان يسل أباك annabi ya ce karka yanke zumunta da wanda ka sani mahaifinka yana zumunta da su kamar abokanansa ko wasu ƴan uwansa wanda ka sani yanzu gaban da azumin nan kana ganin yakan sai dan wani abu ce a kai musu to kai ma azumi ya zo ka dan saya ka ce a kai musu abin da ka san ma mahaifi na yi ka yi in sallah ya zo ya ka dan nemi dan wani abun hasafi ya kai ba a kai ma wasu kai ma ka yi ka yi koyi da shi in ji manzon Allah
فاستقسموا بذلك نورك to idan ka yanke zumunci da wanda mahaifinka yake zumunta da su haske na rayuwanka na albarka zai yanki zai zai mutu sai ga sai ka biya dashi
فإن وجدك domin masoyanka ود su أباك ne masoyan babanka duk masoyin mahaifinka ai masoyinka ne ko amma masoyin na Allah ba eh don da yawa akwai wanda za ga yana son uba amma bai son da ana samu da yawa ko sai ga baban ku yana nan kullum ina ina jan ku a jiki amma da an ce baban ku ya koma ga Allah ba za ku ƙara gare shi ba wani ma sai ya dawo kuma ya tabi ku da da da da da, da, da sharri haka ne ko to in dai mutum masoyin masoyin ka ne dole ya so ɗanka shi yasa muke son jikokin manzon Allah in dai kana son manzon Allah to dole ka so shehu tijjani jikan manzon Allah sunansa maulan mu ashe a madad tijjani dan Muhammad dan Muktar dan Muhammad dan Ahmad dan Salim dan Ahmad dan Aliyu dan Ishaq dan Abbas dan Idris shi ma dan Idris shi kuma dan Ishaq shi kuma dan Aliyu Zainul Abidin shi kuma da a wurin Ahmad shi kuma Ahmad da a wurin Muhammad al-Mulaqab bin Nafs Zakiya shi kuma dan Abdullahi al-Kamil shi kuma dan Hassan al-Musanna Hassan na biyu shi kuma dan Hassan shi kuma Hassan dan Fatimatu Zahra'u ir annabi Muhammad da haka dole in kana son uba in dai son na Allah ne dole ka so dan shi kullum da ga wani misali ko kai ne ka dauko danka irin kayan aure shekara talatin ko ashirin da wani abu ka haihu nan ba daga baya sai Allah ya baka da ka cire rai da ka samu kadala wannan yaron ya yake a wurinka eh ai kullum yana ka faɗa ko to ka kai sai irin wannan yaron kana zuwa sai ga
Bana ina zuwa zan je nan ne wallahi wannan ba ai yaro na yaron ka sai sa hannu sai ciro dubu ɗaya ta ce aboki na ango waye ba yaro ne ko kai to ba gane ba ina ɗaga hannu ko sai ma yaro za ka yi wasu yawa da ba da kai nake da yaro nake yi za ka wani za ka duk wanda ya ce yana son uba bai son ɗa ƙarya yake baya son uba dole ne wai zan menene a so muna son uwa menene aka cewa na mata kalmar hausa maso uwa ko ya ya tugu kana neman mata da aure tana da yan yara guda biyu sai suka zo wurin ka kuna gidan da ita sai kama ɗaya an yi zaka wani waɗannan uwa ai ba ba ma ba ma ƴaƴanta ba in kana neman aure hannun budurwarka nan na ga da kake da su ruwa nan dan su ne ɗan jinsinka su ne karfin ku ne ka sabi da na ga ɗan ɗan ku ɗan naira ɗari biyu ɗan ɗari uku ɗan biskit ko na ga ana ta ta babba su ruwa nan me me kike neman aure kana neman ɗaurin gindin gindin zama su maka kamfen ko da a gidan ana a'a a mutumin kirki ne fa wallahi duk inda ya gamu za su gyara ka amma kuma sai ka zama kana horo su ai su ne fesfes a wurin ɓata ka to da ka masoyin uba dole ya so yaya da ka jama'a duk wanda ka ga yana ce ya san shi shi na annabi ne shi na bin sunan annabi amma yana zagin sharifan jikokin manzon Allah ƙarya ne ba masoyin manzon Allah ba eh ai ya ce la asalukum alaihi ajran ko inda mawadda ta fi qurba ko ji ba roƙi cewa ku biya lada ba ni abin da nake nima shine ku so zuriya na ku so jama'an gidana
وذكر أن رجلا to an ambata cewa wani mutum من بني سلمة daga cikin bane salama جاء إلى النبي صلى الله عليه ya وسلم zo gaban manzon Allah فقال sai ce da manzon Allah إن أبوي قد ماتا iyaye na guda biyu duk sun koma ga Allah shi wannan mutumin yana faɗa wa manzon Allah فهل بقي من برهما على شيء alayya علي شيء ita shin akwai wani biyayya nasu wanda ya rage a kaina wanda zan musu bayan sun koma ga Allah ina tambayar manzon Allah Ala.
jama'a musa kunne mu ji ba musa kunne mu ji domin yawancin mu anan iyaye mu sun koma ga Allah ko yawancin mu da yawa anan waɗanda iyaye suke raye ba su kai mu yawa ba yawancin mu da mazan mu da matan mu yawanci iyaye mu suna lahira to ku ji ya tambayi manzon Allah iyaye na sun koma ga Allah shin akwai wani abu na biyayya nasu wanda ya rage a kaina Mu ji- قال نعم sai manzon Allah ya ce ƙwarai kuwa الاستغفار لهما na farko ka ringa ne ya musu gafara a wurin Allah kullum ka ringa musu addu'a kenan ko to jama'a mun yi istighfari goma sha da daya iyayen mu Allah ya gafarta musu dan mu suka umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta musu ba wannan ka ajiye shi lakas ka ringa yawan yi wa musu gafara a wurin Allah yawa وينفاذ أحدهما idan kuma akwai alkawarin da suka yi kai kokari ka zartar da alkawarin misali kamar kuna da kanni ya tafi ya bar ku da kannin ku mata sai ta a ɗauki wance a ba wani to in bayan ya koma ga Allah kar ku canja ku zartar da abin da ya ce a yi din nan kuma yadda ko sai dai in shi wancan ne ce baya so amma in ya bar wasiya cewa a yi kaza ko ya bar alkawari a yi kaza to ku daure ku yi ko kuma ya ce in na koma ga Allah a cikin kayan gado da zan bari ku tura dubu ɗari biyar ku kai mawa ne dubu ɗari uku a kai mawa ne ku yi ku daure zaka cewa ya ya riga ya tafi Wato ya zama wasiya ya zama wasiya ya ya alƙawarin cewa a yi kun bayan da ko eh akwai wani bawan Allah zai da Cika wasiyan nan wajibi ne akan wanda aka yi wa koko a wajibi ne a tsara maka Allah in dai bai wuce sulusun dukiya ba wajibi ne shi wannan bawan Allah bai kuɗi ne sai ciwo ya kama shi sai ya dinga cewa ‘ya'yansa ku shirya ka dubu kaza a kai mawa ne shi dubu kaza a kai mawa ne to sai ‘ya'yan so ga alaman fa yana so ya kwashe kuɗin ne duka ya bayar ya suka yanka da gudu wurin limamin garin suka maka lawo mun sani dai kyauta yana da kyau amma baban mu ba har da ka shiki ka zo ka sa baki ka san ‘ya'yan kana da kuɗi mala liman ya taso ya salama shi ga ya zauna ce a jiki ne da sauki na zo wurin ka ne kyauta dai Allah bai hana ba amma kyauta ana kan wata ce yawwa liman kai ne abokin magana na na san an je wurin ka ne amma liman na da tambaya mutum da ya zo kasuwa kasuwan nan kuma ba garin su bane ya zo ya sai kayayyaki ya sai kaya mai yawa ya tara kuma zai koma garin su zai tafi ya bar kayan a wurin ko kuwa zai nemi mota ya kwashe kayan a kai garin nasu jama'a me zai yi zai bari ne a a kasuwa ko kuma zai nemi mota sai sai ni mai ce kai baban ku bayyana na ba zai bar duniya ne wato yanzu kayansa shi zai tafi lahira ina diban kayan yana amma magadan suna so magadan suna so eh shi yasa duk abin da za ka yi ka yi kokari kana da rai ka aikata wallahi in ka mutu naira ɗari biyu ɗin nan wallahi ba su iya cewa a shirya a yi ba ɗari biyu za su yadda ba amma kana raye kai kokari kudin nan daga hannun wani ya zo hannunka kuma wata ran zai fita a hannunka ko kana so ko ba ka so ko ba hannun wani ai kokari yadda ya shigo ya fita ta hanyar alkhairi Allah ka rage mu dai mu dai
wayan fari a hari adan adan ma na'am wayan kirama tilikin ma kuma na gaba kuma in ji manzon Allah ka ringa daraja abokan iyayenka yatuman abin da kawayen yatuman ka ko da kuma abokanan babanka in suna raye kenan
wasallatun rahimi allati la tuwasiru illa bihima da kuma sada zumuncin da da ba a sadarwa sai da su dukkanin gari da suka ɗaɗɗauke ka abota ku je garin gida yawanci iyayen mutu ba sun yi ba ko za su nemi mota su to za mu je mu nuna ɗan uwa a gida sai ya wani biyu muna yara lokacin to kar bayan sun mutu mu kuma zo mu dakire mu ringa zuwa idan lokaci lokaci ko da ba ba kowace shekara ba duk da gashi zamanin ya jabi ya zama ko ko da ba je ba dai waya din nan ka dan sa an jira ɗari ko ɗari biyu ka kira gida ya ya suwa ne ya ya suwa ne dan kuma akwai dan kuɗi ko da dan dubu biyar haka ka dan tura musu ka ce a dan a dan fatantana wa ɗan uwa kaga kai ma alherin ka ba zai yanke ba to wallahu subhanahu wa ta'ala To, alam Allah hajjar tsarki kuma shi ne ya san sauran. To, Wannan babi ya cika, kuma ga lokaci ya kawo. Sai an bayan da ko? Gobe za mu shiga babi akan maganar zina. Allah ya kiyaye mu. Allah ya kiyaye mu. Allah mu roƙe ka Allah kai mana kariya da zina. Zina musiba ne. Zina musiba ne. mu yanzu sai aka ciki yanzu ba matan aure ba ba zawarawa ba ba ‘yan mata ba ba mazan aure ba ba samari ba ba tsofaffi ba ba malamai ba kowa eh yanzu wannan waya ɗin nan malam wayan nan ta ga yana abin da ake gani a cikin wayan nan ba kyau wani lokaci ma za a ga kasan barra mutum zai kama yana kallo ga shi ana ana aikata batsa ba su yasa muke kira ga iyaye da maza ku daina saya wa matan ku manyan waya wallahi suna suna yana halaka su yana halaka su ba alheri bane ya mace ya mace budurwa ta zo da waya babban waya gida iyaye kuna kallanta har ta faɗa haraka aka fada halaka sai ta zama katuwar karo kai kana nan baka sani ba domin a wayan za a ringa neman ta saurayi ya zo wurin ta za su bude wannan wannan tashar suna kallo suna kallo hankalin su kuma in tashi ba su yadda ba za a yi Allah ka yi mana gafara Allah ka mana gafara Allah ka yi mana gafara jama'a zana ba kyau wallahi zina ba kyau annabi ya ce zina guda daya yana rusa ibadar shekara saba'in shekara saba'in ba ina ban kai saba'in ba amma malam shi ya wuce ina ganin bayan malam nan sai dai baba na ko su dubu da saba'in ka amma mai saba'in a nan malam malam ya wuce ko malam zai wuce yanzu wata shekara saba'in a nan sai tsinta sai yawancin mu ne yan bara ɗaya ne ko haka bane eh daga daga sittin ne sai zuwa kasa ko sittin zuwa hamsin zuwa kasa to na wuce to Allah ya da to idan ka bi Allah shekara saba'in ka zo kai zina guda daya ya rusa wannan ibada in Allah kai ba gobe zan ba ku kissar abin da ya faru aka samu wannan hadisi to jama'a kana yanzu azumin da muke na kwana nawa ne kwana talatin ne ko kuma azumin da cikin sa akwai giba kuma ba yi akwai ƙarya akwai hannun yimanci akwai danniya akwai yaudara akwai cin amana akwai ɗin suna da yawa akwai kallon kallon matan mutane ke ma akwai kallon mazan mutane sai gaida haka da ido ina haka ina haka Allah yana kallon ka eh kallon dukan sai ce kai akwai fes shi kuma ta wuce sai juya kai wai jahiliya kaga duka duka ba na yi ba jama'a kuma azumin nan ba to azumin da ake magana azumin da aka yi azumi takaccen azumi wanda ba giba ba annanima ba ƙarya ba yaudara ba cin amana ba sun suna da yawa azumin da aka yi kasashen azumi na shekara saba'in in mutum ya yi na guda ɗaya ya yi kwande mutum wannan azumin ba azumin ba har da sallah har da bin iyayen da kai har da neman ilimin da kai zuna guda ɗaya ya rusa wannan aikin gaba ɗaya to yanzu wani bai kan shekara saba'in ba ya yi na ya fi saba'in Allah ji dan shayi lokacin yana rayu wata wata baiwar Allah to sai sallama da dare ta ce kan Allah na zo wurin ka kai wa arzi akan rana ce to na zo ne ni tun shekaran jiya bake cin abinci ina tunani ba san me zan zan ya gaban Allah ba ta ce malam in za a zo a yanka azzakarin wa'anda suka yi zina da ni aka ɗora an ba zan iya ɗauka ba sai ba ta san adadin abin da a rayuwar da na zaba ba sai sai dubai wa Allah ku gode Allah Allah yana son ki ki ta neman gafaran Allah Allah zai yafe miki bijin ki kuma sanar da shi cewa ga abin da kika yi in ya yafe shi kenan in bai yafe ma Allah zai yafe miki sun da Allah ya ga zuciya kin yi niyyar tuba ne haka muna kiran mata ko aka fi hadakarwa macen aure kina da mijin aure kina nan kina bin wani wani wani kato ya bata miki rayuwa ya ya bata rayuwar ƴaƴanki yana ganin ƴaƴanki banza yana ganin mijinki banza yana ganin danginki banza saboda kwaɗayin kuɗi dubu goma ko dubu ashirin ko dubu talatin ko wani abu zai baki ya kai ki hotel ku ji tsoron Allah in Allah ya ga dama kuna zinan zai kama shi wannan ba zai iya ba dama Allah yana yin haka ma wallahi malam dama Allah yana haka ma abin zai ragu ah to suka bi wacce ta je yi gashi ta mutu wasa mata zo gawa wacce mata je wacce mata je aka yi kama guda biyar asu na su asu na su su ma mazan da zai je gaban ya tsinke ba in ba ka ba in ban da shi ne dana matan mutane kana bin matan mutane bar da shaɗana kana musulmi kana cikin al'umman zaɓaɓɓen annabi annabi muhammadu amma kana nan kana aikata ma sha'a da matan mutane ko ƴaƴan mutane kusan malam saboda bala'i a wannan zamani har ƙananan yara ma ana musu fyaɗe jinjira daga jinjira wani warwarcin ba ƴar wata uku jinjira ƴar wata uku an samu an mata fyaɗe tsohuwa yan shekara tasa'in da wani abu an mata fyaɗe mata ba su iya ba har yara ma yara ƙanana ana bin su ana musu luwaɗi in ba don albarkar manzon Allah ba musibar da duka cikin nan ai sai ya nan kaya nan nan jama'a za mu shiga babin gobe idan Allah ya kai mu Allah ya kare mu Allah ya kare mu sallan nafila raka'a goma yau bayan fatiha إذا جاء يقول بقوي بقوي إذا أنقى مصلى يا تواب يا تواب الذي ركع أبو مسلم بيار bayan fatiha idan ja a bakwai bakwai in ga masalla ya tawa wa dari Allah ne sai mu dai a mai tambaya ya ce salamu alaikum malam da fatan malam ya sha ruwa lafiya ya ce malami ne ina sallan ashan sai alaulana ya kari to shin idan na ji na sake a laura na dawo zan cire daga inda na tsaya ne ko kuma ran sake daga farko.
A'a, sai ka fi da haka samu a tsarasa. Ita ka fara raka a juri a rulai warware, sai ka rika sai canja alwala. In ka zo ka samu sun kai raka a shida ko raka a takwas abin da ka samu sai ka bi. Amma na fura ne ba a ramawa an bayan jago. Sai dai kuma kana son ƙarin lafiya kana iya ko kuma gida kuma ka shiga ta wannan ba komai. Ma ba ba wajibi ba ne. Na fura ne. masana masana ko?
Wannan ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya. ya ce malami ne na yi sallar shafar da wuturi kuma na so da daddare in tashi in yi wani nafila shi zan iya yi za ka iya yi da za a iya mutum ya yi tabari da wuturi an fi so da idan kayan wuturi ya zama shi da ƙarshen nafilanka na dare amma in kayan wuturin kuma sai Allah ya sa ka saka kafin ka farka cikin dare a zama lokaci ya kwanta sai ka mutum ya giruwa da wanda ta juye-juye ka tashi ka yi alwala sai kuma ka ci gaba da ibada eh Allah Allah Allah da mu da yi
a wanda ta ce malam ina tambaya ne na'am mijina ne ranar ranar da yake ɗaki na sai ya shiga ɗakin amarya ya hukuncin wannan abu zama wannan Allah Allah zai kama shi sai da yanda ya zuzin tare kana da mata guda biyu yankin wannan ne to kana iya neman izinin ta kace ina so tun da ke ba ta da lafiya ko kuma akwai lalura imam izini zai shiga wurin wanci shari'a ya yarda amma kar ka zo bayan ta shiga ɗaki kuma kai kaman za ka je bayan gida ka zo ka kuɗi ɗakin amarya kana samu ko Allah kiyaye.
a don ki samu mun yi wannan rikicin kwanaki eh yawa eh don haka shiga sai ka mai wai zulunta kwanan ta ne ina son shiga ɗakin aure ki zan ɗauki a wuri ka nemi wai zulunta haka addini ya ce kun bayan dago wani da wasu malamai sun kana iya neman mata a wajen a wajen a wajen gida wannan ba maganar manzon Allah bane maganar malaman ne in kai hakuri ba kwana ɗaya biyu bane za ka dawo haka akwai masu yin wannan ɗauki kwanan wannan su ba wannan wannan ba kyau Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye a Eh, ciyama ɗan bauchi ya turo da naira dubu biyu ya ce a ƙara a siyo mai to Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara buɗi sauran jama'a kowa da ya bayi sadaka Allah ya ƙara arziki Allah ya sanya albarka cikin dukiya ko da suke ta aiko da manjin kowa ya bayar Allah ya sani kuma Allah zai biya ku Eh, mu je.
a sai ku sa'u daga wurin rashida yi kafin nufa fita'u akwai wani ya mutu baya na manta ne To, cewa mata ne suka ce wuce ta ne ka sake ni ba da mai hukuncin wannan mata to annabi ya ce in mace ta bi Allah shekara saba'in ta ce wa miji sake ni wannan aikin shekara saba'in kwandam kwandam ba shi da ce sake ni sake ni sake ni kuma duk inda kace wani sake ni sai Allah ya jarrabe ki amma yanda ko akwai wani kisa wani fulatani ne haka yana da mata yana da mata sai ya ware shanu guda goma sha biyu ya bata suna tatsa da yaransa suna sayarwa da shi suke abinci ranar sai ya shawara zai kara mata ta sai ta bata yadda ba shi ce "Ah, Allah ya ban dama ka sai bata yadda ba kan me ije ya aure da ya aure ta ce to a cikin shanu sha biyun nan zai ware guda hudu ita ma amarya zai ba ta ita kuma ta rike nawa takwas ta ce ita ba ta yadda ba a kan wannan ta fita a gidan ɗaya ya ji ta gidansu ko tana da yaya manya-manya ba har da jikoki ta fita ta tafi gidansu shi kuma a malam ga amarya mai za ka yi akwai wani jiko ne kuma kawai ba malam kuma aka yi sa'a amaryar na kirki ta rike ƴaƴan ƴaƴan suka fi jin daɗin amaryar ba kan ainihin uwarsu dama tana dan murna musu alam mai gida kawai malam ba sai mace da uwar gida ba to ana nan ta zauna a gidansu zai zo zai zo shiru ka san kana so ka hura mace in ta tafi ka zauna gidan ma ya fi ka hura ta ko eh na ga wanda ta yi yaji sai yaji ce wai bai saya mata kaza ba sa cin kaza kuma ce bai ɗaga cin kaza ta ce ina wa gan shi Ta ce, to zauna zan zai same ni da wanda baka sai ce a kira masa mijin ta ce kai da Allah na roƙon kar ka zo miko ka bani ne ta zan hora ta Ita nan, da ya dawo gida, da ya ce wa matan gida duk wani aiki na wahala, wanke-wanke ne, wankan yara ne, shara ne, shebo ruwa ne, aiki ko mai kama a ɗora masa. Ta zauna sati uku, sati hudu, sati biyar miji bai zo ba. Sannan kawai uban na zuwa da ya ji motsin tana aiki sai ya tsaya daga su ke sai kira uwarta. Ki Shirya yaron nan ɗan banza ne zan aka ji a kwaso kayan yarinya nan na kashe auren nan. Ta ce ba don Allah ba baka yi haƙuri. miji bai zo ba to sai babban ɗanta ya nemi izinin uban zai je ya duba ta ya sai ka dawo da izo suka gaisa ta ce yaya gida muna nan lafiya yaya amarya mutumiyar kirki ne ba abin da muke nema muna tsaron lafiya yaya babanka ita yana nan lafiya ba ka je na magana na ba ita wallahi ne wasu aji ba da ya dawo gida sai ya faɗa wa uban abin da suka yi sai ya ce ita ce ka zo ka tambaye ni ya ce a'a na dai baka labarin da kai gaman izinin tafi an ƙara kwana biyu sake neman izini sai koma ta ce ya kuke ce lafiya ya baban ka ce na nan lafiya sannan ma maganar da kuka yi na faɗa miki ya tambaye cewa ke kika ce in faɗa miki na ce a'a ta ce to in ka je yanzu ka ce ni ce da ya dawo ita ga abin da muka yi da jatumana ita to ka koma ka ce mata ai dama ba sake ta ba in ta yarda ta rike shanu guda hudu takwas kuma ya zauna a hannun amarya in ta yarda ta dawo mata yarda ba shi kenan yaro ne dawo ta ce daga sai musu ko biyu ne ma na yarda ka san mata mata ba su da tunani wani lokaci kuma abin da ke faruwa kawaye kawaye suke zuga su ko to dan zuga ki sai kaza kaza sai wawuya ne mace sai kin zo kin zo kaman baiwa sai kaza kaza ita kuma tana nan bata aro ba kuma mace mai da hankali ba in ta fitar da ke ita ta shigo ba shayi ba jama'a ba shayi ba kawa ta aure miki miji ta ɗebe ki sai gidan masu ƙurin motai a je a kwaɓa wani abu a baki sai ka zo a musu a cikin ruwan wata a je a baki abin da zai kashe mutum daji ko kuma da zai kana zubawa hankalin shi koma kan kaman kuma ta aure shi haka muna kiran mata masu cewa a kace ni a kace ni nan manzo Allah ce in kin bi Allah shekara 70 aikin ki kwarja kuma yanzu in kika yadda kika yi baras za ki bari maza suna wahala yanzu yanzu da zaurawa nawa ne yanzu yan mata nawa ne yanzu zaurawa masu ba shika bane an mutu ne an bar wani ya mutu ya bar mata hudu wani ya mutu ya bar uku wani ya mutu ya bar biyu wani ya bar daya to na wajen ma ga sunan yan mata ne ga sunan kala kala akwai full current akwai gym akwai low current akwai solar ga sunan ga sunan kala kala akwai fari na Allah akwai farin dole daga fuska ko ba kola daga wuya zuwa ciki fanta daga cibi zuwa kafa kuma fry Daga muna kiran mata ku daina yawan a sake ni a sake ni a sake ni ba kyau in yi sake ki sai Allah ya jarrabe ki to kuma an sake ki kin zo da ba kya wanka a gida sai ka tashi ga wankan dole wankan safe daban wankan rana daban wankan yamma daban wankan dare daban kaga fatan har ya soma kodewa saboda wanka kaga tana ta yawo ta shiga nan kwararo ta sai ado ta zuba turare tana ta yawo ta sa zani a wuya nan wace wace alama a ga wannan ya ga cewa kuma Najeriya ko? Eh, ta shiga wanda bai kai rabin rabin mulki ba su sauran zuwa wuri wanda shiga ɗan ciki shi ne wanda cewa ya ce yana sai shiga abin ta kai shi mana daga muna kiran mata ku daina yawan a sakenin nan ba kyau ba kyau kaɗan haka ga mace tana cewa sake ne sake ne ɗin ya suke tsakaninsu da mala'iku shi ne ai mala'iku suna tsina maka da kuma ta bi Allah shekara saba'in wannan aikin kwanjan ya watse mutum zan Allah Allah ta kiyaye mu annabi ya ce shika Allah ne ce ayi amma Allah bai so annabi kuma ce akan shika a ƙarshe sai ya girgiza sai ya yi rawa saboda shika gashi masu shika yanzu a duniya an ce duk ba kamar Najeriya a Najeriya kuma ba kamar arewacin Najeriya a arewacin kuma ba kamar moran sawa in sauran ɗabi'un nan kamar su shiga ba karamin aiki bane mu ne na da kenki tabi gidanku duk aure-auren ciyawa wani a shekara sai aure ko hudu ba kyau ba kyau yan uwa shi da ga zaurawa sun muna yawa domin an ce yanzu yan matan da suke kudancin Najeriya kadai in mu maza za mu auri guda hudu wallahi za su rage to idan kowa da suke arewa to kuma maza a ringa haƙuri maza a ringa haƙuri don idan fera da sata da dawa mai wani miji shi ba mugu ne mugu ne kana kallo na nafara yanzu muna magana mata kuna kuwa ta dariya yanzu kuma ai magana mata kun shuru haka ne mu an yi magana maza kuma kun shuru kana kallo na kana kallo na mai haka mu
don tuta'u wanda ta turu rashida yunusa na'am ta ce tana roƙon malami wa mahaifinta alhaji muhammadu sallau da mahaifiyarta malama hawa da hajiya maimuna da kuma alhaji ahmadu dan koli tana so malama ta su addu'a to Allah ya gafarta mu sai kuma wannan daga gidan baban muhammadu suka ce suna so malami wa baban muhammadu addu'a da ɗan uwansa adamu da kuma mahaifiyarsa amina wato inda yawo da alhaji idu lafsin da alhaji sabo da kuma sauransu Allah ya gafarta mu sai wannan kuma da gidan malam magawata suka ce suna so malami wa malam abubakar magawata addu'a Allah ya gafarta da ba rubaba hori da ruhu kuma muhammad da bashir shirni na Allah ya gafarta masa da kuma suwaira ko kuma hajiya murja na'am to Allah ya daga gafarta mu wannan ya turo cewa suna so malam yi wa ‘yan uwansu addu'a da kuma malama amina muhammad baba keke addu'a ko kuma wani ya turo shi na ce yana so a yi wa mahaifarsa a juji da ‘yan uwansa aliyu da kuma sauran uwa duka sa su addu'a.
Allah duka Allah ya muku gafara duk wanda aka ambata da wanda ma aka manta ba a ambata ba dukkan mu nan kowa da nashi a kabari Allah ya gafarta mu na roƙon hajjira cikin tarzuwa dai daya Allah ya kai ladan gare ku kowa in ba tarbiya a nuka to kai gari la ilaha illallah la ilaha illallah